بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da juyawa a turmi na biyu a wannan yammaci na ranar 17 ga watan Zulhijja shekarar hijira 1446 daidai da lissafin 13 ga watan Yuni 2025 wannan shine darasi na wato goma sha biyu cikin jiran gidarsa na matnu urjuzati uddati talab bi manhaji talaqi wal adab wallafar malam abdullahi ibnu muhammad sufyan al-hakimi ubangiji Allah madauki sake saka mishi da alkhairi zamu tashi fadin malam da yake cewa watilkumul afatu ma'siwaha in shita an ta'rifa muntahaha فذاك راجع إلى إهمال تعليم ذي الآداب للأجيال وكان أخذ العلم عند السلف يقرن بالإصلاح للنفس وفي بعض الأحايين قبيل الطلب يغرس في الطالب حب الأدب yace wa tilkumul afat kaga duk waɗannan matsalolin da aka lissafa su al-ujubu al-gururu at-ta'alumu al-qadhu fi an-niyat al-qadhu fi afham da adamu tawqir al-a'lam yace duka waɗannan al'afatu duk waɗannan cututtuka da suke zama kansa a cikin jikin ilimi ma siwaha ka kuma hada da sauran wanda ba su ba waɗannan misali ne kawai akai akwai wasun su akwai kasala da rashin ba abu muhimmanci da rashin abin nan yi don Allah da makamantansu yace in shi ita an ta'arifa muntahaha in kana so ka san karken su me ya jawo su me ya kuma ƙarshen aƙibar su fadaka ka sani da cewa wannan matsalolin da ake fama da su a cikin koyon ilimi raji'un ila ihmali ta'alimi dhil adabi lil ajyal yana komawa zuwa ga sakaci da ake yi wasansaririya da ake sakaci rashin ɗaukar abu da muhimmanci wanne ne abu ake sakaci da shi sakaci da koya ma zil adabi a koyar da waɗannan ladubba lil ajiyali ga generation na ɗalibi abin da ya jawo aka sami da wannan matsalolin shi ne sakaci da koyar da tun da kan nazariyar irin wannan a karanta a karanci da kuma tatsibiki a aikace makarantu da yawa da malamai da yawa sun yi sakaci game da koyar da waɗannan abubuwa wannan kuma gaskiya ne musamman a nan ƙasashenmu duk wanda yake da ko da shekaru ne irin namu ya san yadda abubuwa suke duk wanda ya karatu a makarantu irin na zaure ya san yadda abubuwa suke da kuma bambancin da aka samu a irin makarantu waɗanda suke na zamani da makarantu waɗanda suke na yau da gobe kaga a makarantun zaure na gargajiya da tafai na farko da ake fakanta da mutane shine zarnuji ta'limul muta'allim ba wanda zai katun zaure ko na tsawon sati ɗaya ne zai koya maka ta'limul muta'allim ba za a kyale ka ba sannan kuma daga tsarin mu'amala yadda ake wa malami wani lokaci har abin ya wuce kimar shari'a wannan zai sa kai ma dole ka bi samu ba zai yi ka zauna ka daga kafarka ba ba zai yi ka kashin gida ba ba zai yi ka miƙe kafa dole sai dai ka zama dan kwantukuru ko kafa kana ci mu kuma aka bayyana sai a zauna ma akan kujera malami akan kujera dalibi akan kujera lokaci ma malami ya tsaye dalibi a zaune idan na ladabi a wannan idan da muke a zuwa mu na makarantar boko sannan malami a da ba za ka taɓa jin magana a gurin shi yasasshiya ko mara abin nan mara mutunci ba yanzu ko mutum zai zo da sunan malanta ya faɗi maganganu ya sashen zance wani ya yi ashariya wani ya yi batsa wani ya saki baki wani ya ɗauko wata firar da ba ta da alaƙa da ilimi to ɗabi'ar ɗan adam mun sha yin wannan magana a lokacin da kake mishi wannan unconsciously kana na mishi cewa wannan shine manhajin ilimi da haka ko baka ce ma ɗalibanka su koyi da kai akan haka ba za su koyi da kai akan haka in ba ganin jama'a ko makarantun alƙur'ani irin na da na tsangaya duk wanda aka ce gafata malam ce almajin aramma ce ƙolo dai yanzu ko mutane suka sa kan suna hafi gwani su suke sawa kansu makaman nan a jikin sunansu a facebook ko a a takaddunsu ko za su gabatar da kansu ya ce ni ne gwaniwa ne ko saboda a irin a inda ya koyi hadda a makarantun zamani an mai da abin biki an mai da abin gasa in an gaba sai an yi biki an yi gasa an yi wani abu kamar convocation an yaba musu an zuga su wancan ku ya yi satu amma yanzu yana tsuguna a gaban malami da shi ake darsu ya rubuta ƙwar'ani amma yanzu bai isa ba so haka a aikace ma mun samu kurakurai so da can an yi zurfi wajen ladabi har ya wuce haddin shari'a kamar za a bautata wa malamai ina abinda yan dariƙa suka zo da cewa al-muridu ya kunu bai na yadai shekhi kalmayyiti bai na yadai al-gasir ko wato karin gawa ba ta da wani kataɓis yadda aka yi da ita da aka ba a ce ma shehi lima wa alama wa ma daliluka duk abin da ya daidai ne kaga wannan ya wuce haddin shari'a to da aka zo kuma aka zo da izala da sunna da wa'azi sai kuma aka yi gyaran ganga azbinawa sai aka fasa ta gaba ɗaya kuskure na farko da aka ce da malami da zahiri ɗaya Allah ya gafarta wa malamanmu da wanda suka samu kasa cikin wannan kuskure wataƙila sun yi ne bi itibar irin bambancin da su kuma sufaye suka sa tsakankanin malamai da sauran mutane amma sam wannan magana ba haka take ba Allah ya ce halisu allazina ya'lamuna walazina la ya'lamu aka ce kawai da malami da zahiri duk ɗaya ne shi kenan malamai suka anshi wannan sabon rabonu wannan sabuwar doka suka ɗauka su ma daga sai su ɗaya da zahirai sai suna yin abu yadda zahirai suke yi wato abin da da malami bai isa ya yi ba ko da halas ne yanzu sai ga a to shi kenan suna ce mutu da zahirai ɗaya ne bari ma kawai na yi haka malami ya fito ba hula ba rawani ba alkyabba duk wannan ba sabon abu ne mu a cikin mu ustazai ko ga malami yana tafiya shi kaɗai kaga da ba a yin wannan ko ya zo ya zauna a majalisa a yi fira da shi kaga wani malamin ba dan kallon kwallo ne yana da club ma shine an rama kuma limami amma kuma yana da club dan Barcelona ga sanan in aka zo da an an yi in an yi half time ake cewa ko shi zai ba su sallah daidai la'asar sai ya malam kai mana gajera to shi wannan karatun shi zai daraja jama'a to wannan wannan wannan canjin da aka samu shi ne abin da yake mana ishara a nan cewa an samu yanayi na ba a karantar da waɗannan ilmomin sai da mana kuma a makarantunmu da masallatanmu da majalisu ɗinmu ba a cika ba da muhimmanci a littattafan da suke magana a kan duban ilimin ba idan an zo ma ba za a tsaya a karance su da kyau ba ko kuma ko da an karanta sai a ɗauka wannan wasu wani karatu ne irin wanda ya wuce ba sa akwai karatu wanda yake lokacin aiki da shi ya wuce eh kwarai kuwa akwai karatun da ana ganin kawai wannan sai dai a karanta matsayin tarihi kamar bayanin da muka yi akan bada Allah madaukin sarki ya allazi na amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yadhanna lakum ila ta'amin ghayri nadhirin inahu kaga wannan karatun sai dai tarihi ina annabin ya riga ya shuɗe ko me ke karani banka ce ka ta duro mana anan ba Allah ya kyauta to yace waqad wa kana akhdhu al-ilmi inda salaf alhalin koyan ilimi a gun magabata yuqranu bil islahi ana gwama shi yuqranu bil islahi lin nafsi wa fi ana gwama shi da gyaran zakata ne da tazkiya wato idan aka zo koyi karatu a hada ake koya ba sai an koyi karatu daga baya a zo ana yin qara'i na ladabba ba imam malik mun karanta a tarihinsa mahaifiyarsa ta kai shigon rabi'a ta ce na kawo maka ɗana kuma ina so kafin ya koyi iliminka ya koyi shuru da natsuwarka ya koyi ladabinka saraka a da lokacin abinda ake cigitawa ma za a kai mutum ɗalibai sai an cigita me yi halinsa ba, ba zurfin iliminsa ba in aka ce ai mutum ne mutumin kirki wanda ya iya zama da mutane wanda makwabta suke girmama shi wanda ake ganin darajar shi sai a kawo mishi ayaya ya koya musu karatu idan ku aka ce ai akwai matsala fa gaskiya malami ne da baya aiki da katunsa wanda ya kawo mishi ayaya wannan ya kamata kuma ka tabo ku zaka yanka ka dinga lissafin wannan tarbiyyar malaman ba wai tsantsar turanci ba saboda haka sun kasance a da suna kaima wato suna koyar da ilimi ne tare da ladabi wa fi ba'dil ahayini a wasu lokutan ma ƙubailar tsalabi kafin a koyi karatun sai an koya mutum ladabi kamar yadda mala'ika biyu juri alaihissalam ya koya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ladabi a farkon al'amari kafin ya koya mashi komai sai da ya matsi shi ya ƙara matsi shi ya ƙara matsi shi a ga haƙurinsa da juriyarsa ko kamar yadda a kisan annabi Musa da Khadir alaihi wassalam sai da aka koya mai ladabba ladabban cewa kada ka yi tambaya la tasalni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra aka koya mai wannan ladabban cewa ba ba za ba za ka yi tambaya ba sai da aka ce sai da aka ce akwai mai tambaya sai an gan bayani baka gane ba akwai mai shawara ladabi to wani lokaci ana fara koyi da ladabi gabanin ma a kai ga asalin ilimi yugurasu fi ɗalibi hubbul adabi sai a tabbata an dasa wa ɗalibi san ladabi ya zama cewa a cikin al'amarin shi akwai ladabi da biyayya Allah bangije gafata malam Musa sahabi ba dan ya mutu sannan malam Musa sahabi yake zaman karantar da hadda ɗaliban shi da hadda sun bambanta da sauran ɗalibai saboda wannan fifita ladabi din nan lokacin ana yayin san musabaka da san a ci gasa amma za ga ɗaliban shi za ce zai musabaka ya ta kuka ci shi wallahi ba zai ba yana jin tsoro kada ya je ba dan Allah ba sai da malam Musa yake yawan maimaita wasu hadisai masu tada hankali game da yin karatun alkur'ani don duniya amma kuma karatun da su kuma akan wannan suka yi bezin din tarbiyyarsu nuna wa yara cewa accomplishments a katar alkwani shi ne cin musabaka success shi ne cin musabaka so daga duk kamfin da ake musu da karatun da ake kuka musu da dabarun da ake kuka musu dabarun cin musabaka ne kuma wallahi yanzu mafi yawa duk sun girma amma suna nan da wancan halin kamar da su kuma waɗancan ɗaliban malam musa sabi wani malamin sai an gaya maka cewa makanta alkurani baka ma sani ba ya kace shi da qur'ani ya shiga ɗaka ya karanta don Allah ya fito ya aiki shi so mu gane wannan jama'a yana da muhimmanci sosai ya zama da cewa ladabi da sanin ya kamata ya shiga cikin al'amarin ilimi ba haka ba kwashe albarkashi ake gaba ɗaya jama'a lidha ka sammauhu bi ilmi tazkiya aw adabi suluki wa huwa tarbiya wa huwa tarbiya lidhaka saboda haka ne ma sammauhu suke kiran ladabi da biyayya na ilimi suke kiran shi da wato a a ilmu tazkiya ko adabu suluki ilimin tsarkake zuciya ko ladibba ladibban mu'amala ta dalibai wahwa shine at-tarbiya at-tarbiya tarbiya da ake cewa karanta lafazin tarbiya da shadda wannan gwaranci ne tarbiya ne rabba yurabbi tarbiyatan ba tarbiyatan ba kamar yadda ya wasali anan tarbiyatan ina fata mun gani alaktisabil khuluqil karimi was-sayr fi tariqihi al-qawimi wa allama nazamtu min adabi yusimu fi tanshi'ati at-tullabi yace alaktisabi ana musu tarbiya alaktisabil khuluqil karimi akan yadda za su samu ɗabi'a ta karamci ana so mutum duk musulmi ana neman shi da zama mai ɗabi'a ta gari domin ɗabi'a ta gari babban unwani ne a cikin addinin musulunci kuma yadda Allah ya ce wato wa innaka la'ala khuluqin azimin kamar da wanzala sallallahu alaihi ya ce inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaqi saboda ka ɗabi'a ta gari babban adireshi ne na addinin musulunci jama'a mummunan ɗabi'a kuma adireshi ne da bai da alaƙa da musulunci a suna amma kuma abin takaici yana daga cikin musibar wannan zamani shine munanan ɗabi'u da lalacewarsu su da ana so aƙalla dai ko da sauran mutane ba su zama masu kyawun ɗabi'u ba kai da kace kai ɗalibin ilimi ne ka zama mai kyawun ɗabi'a wasairi fi tsariƙihil ƙawimi da kuma tafiya akan tafarkin tsariƙihi tabarkin ilimi alƙawimi wadda take miƙaƙiya ya zama ɗabi'unka masu kyau mu'amalaka irin wadda ake tsammani daga masu ilimi ko ɗaliban ilimi kuma mu'amalar da zarar an ga kayi ta ta ci habawa ne kamar ka wato mutane ba sa expecting irin wannan halin daga gare ka ba a expecting a ji kana a shari'a ko a ganka kana dambe ko a ganka kana rawa ko a ganka a ji ka kana ana musu da kai da jayayya ko a ganka a gidan caca ko gidan club ko wuraren da bai halasta kwata-kwata a ganka ba wasu ba ko da halasta a ce in za ka sai rake anan sai an ji ka da mai raken kuna ta hayaniya kana ta yi kana wallahi sai saba'in haka bai dace da kai wannan za ka siya ka saba ka saba kawo mai kayan shi kawai akwai ɗabi'a ce da bata dace da wanda yake harkar ilimi ba wato abinda ya kamata mu fahimta jama'a akwai sana'o'i da inda ka sa kanka a cikinsu to suna da wasu implication da dole fa sai ka kiyaye yanzu kamar sana'ar soja ne dole ke sai sana'ar soja to ya sa abin da ya dauka kan shi dole kana buƙatar high abin nan na discipline dole ka zama discipline ɗinka can sama ne kiyaye lokaci shigar da za ka yi ma yanzu soja ba yadda za a yi ya saka uniform babu guga ko ya saka takalmin shi babu babu polish yana shiga bariki jikin shi da game dole kuma ana kula da lokaci kula da sanin darajar na gaba da kuma at-tadhiya sacrifice na rayuwar kama don kasarka kaga wannan ya bambanta da da lecturer ko ya bambanta da kuma ma'aikatan ma'aikatan secretariat wanda zaka ga ya zo da hular shi mutsu mutsu wani takalmin shi ma tun hasken da ya siyo shi da shi bai ƙara mai polish ba amma kuma haka za ki da shi ya wuce to haka to haka wanda ya ɗauki misali sana'ar likita shi ma ya saba ɗaukar kanshi dole yana buƙatar wata tadhiyya ta musamman da wani sa'ido extraordinary sa'ido akan kowane detail na rayuwar mutane da take hannunsa to haka wani ɗauki sana'ar malanta yake kai ɗauka sana'ar malanta ɗaya ce da sauran sana'o'i da mutane suke a harka addini ba ɗaya ba ce idan mutum ya ɗauka to sai ya lazinci waɗannan abubuwan in ba haka ba abinda za a samu na matsala shine za a yi ta sukan wannan nobel profession saboda abin da yake kamar yadda yanzu ake samu kaga ce duk malamai kaza ne saboda wani kuskure da kwaya ɗaya ce malamai duk sun zama yan tiktok sun zama yan comedy sun zama yan yan kwaram maka banda hausa mu ta bauchi wai yan neman abin nan kenan neman na banza shine kwaram me ake ci mishi da hausa eh irin raka to kaga watakila wani malami ne kwaya ɗaya wannan abun amma aka zo sai ayi wa malamai duka kudin goro daga nan kuma idan mutane suka daina ganin darajar malamai to asara tana kuma ga al'umma ce so da al'umma za ta daina sauraron malaman daga nan kuma shikenan hasken ilimi sai ya rabu da al'umma Allah ka tsare yace wa Allah wannan asali wala Allah ana iya cire lamun din farko wa Allah yace watakila ma nazamtu min adabi wannan abin da na waƙance na dubba yushimu la'alla watakila ya taimaka ya ba da gudunmowa fitan shi'ati tullabi wajen wato takwim tan shi'a shi ne wato samar da ɗalibai ɗin ba su horo ba su ilimi horar da su samar da su hakan ya taimaka ala suluki manhajil aslafi a samar da su akan manhajin magabata ahli tuka magabata na kwarai wanda suke masu tsoron Allah wal ilmi masu zunzurutun ilimi wal insafi masu adalci kuma sammaituha bunayya uddatat talab binazmi manhajit talaqqi wal adab ce sammaituha sunan da na sanya wa wannan littafiya bunayya ya kai ɗana na sa mata suna uddatu at-talab bi nazmi manhaj at-talaqqi wal adab udda wato tanadin abinda ake nema kamar wancan ne uddatu sabiri da ibn qayyim wato abubuwan da za a tanadarwa masu hakuri to wannan ma haka abubuwan da za a tanadar akan tafarkin neman ilimi binar ne manhajin talaki wajen tsara waƙe game da manhajin attalaki attalaki shine karban ilimi attalaki shine riwaya kenan riwaya ilimi karban ilimi wal adab manhaj salon da ya kamata a wajen karɓar ilimi wal adab da ladduban da ya kamata a lazumta da haka abu biyu zai bada muhimmanci manhajul talaqi da kuma adabut talaqi manhajin koyon karatu da ladduban koyon karatu kisa yace qiwamuha ba bani thumma khatima ahsana rabbi lil jami'il khatima wa kullu babin minhuma yashtamilu ala fusulin khamsatin tufassalu yace qiwamuha haka ce qiwamul amr shine imadu ko nizamu qiwam wato tarakun wannan littafi guda biyu ne babi ne guda biyu waɗanda suke a thumma khatima yanzu gashi muna muqaddima za a shiga babul awwal a za a shiga albabu thani sannan sai khatima to waɗannan babi na farko shine wanda zai magana akan falalar ilimi da rabarabansa da ƙa'idojin koyon ilimi da sauransu wannan su ne manahij ɗin sannan kuma zai zo babu albabu tsani can gaba zai magana shi kuma akan abin da ya ambata a wato na ladubban ilimi da sauran bayanai suna nan dai a can gaba za mu tarar da su abu ne mai yawa da yake da ya farfasa shi zuwa gaɓoɓi mabambanta bari mu bar shi sai mun je inda suke insha Allah to sai ya ce a kiwamuha babani thumma khatima ahsana rabbi lil jami'il khatima Allah ya sa dukkanin mu yi kyakkyawan ƙarshe wa kullu babin minhuma kowane babi a cikin babukan nan guda biyu minhuma yashtamilu yana dauke da ala fusulin wasu gaɓoɓi wato kowane babi an mushi fusulin khamsatin fasallai guda biyar tufassalu waɗanda aka yi magana dalla-dalla a cikinsu za a zama an an ware kowane tufassalu za a yi mushi unwan janibi bayan an ce albabul awwal kuma za a ce alfasul awwal misali fi fadlil ilmi wa ahli sannan a tafi a tafi a ce alfasul thani fi samarati da ilmi shar'i haka dai ta yi الفصل الثاني عفوا في تقسيم العلوم الى علوم المقاصد وعلوم الوسائل sannan yace al-fasl al-thalith fi bayani aham usus at-tahsil al-ilmi sai al-fasl al-rabi' al-fasl al-rabi' fi bayani anna al-hifdha aham hadhihi al-usus sannan al-fasl al-khamis shine wanda yi shi akan abin nan fi dhikri aham shurut tahsil al-ilm wannan shine albabul awwal kenan da ya gama wannan sai kuma ya shiga albabu thani shine na ladubba din da awaiq shima shima yana da fasalai guda biyar al-fasl al-awwal fi dhikri ahammi adabi at-talibi ma'a shaykhihi wajen mu'amala da malami ya sake tafiya yace al-fasl as-sani fi dhikri ahammi adabi at-talibi fi nafsi a karankin kansa al-fasl ath-thalith shi kuma shi ne shi kuma fi zikiri a hannun adabi shekhi ma'anarsu da dubban malami a karankin kansa da dubban malami tare da ɗalibansa da dubban malami a lokacin darasinsa sai kuma ya tafi a fasali na gaba a wannan ababi na biyu shi ne da ya ce mashi alfasulun rabe fi zikiri a hannun bayan bage an yi'una bihi ɗalibul hadisi abin da ya fi ba da muhimmanci abin da ya kamata ka ba da muhimmanci wal muhaddith da kuma zikiru ahammi tasanifil hadith karatu ne mai yawa fa jama'a cikin littafin sai iya wanda Allah ya saka samu sai kuma al-fasl khamis shine fi zikri ashhari awaiq talab wa tahdhir minha sannan kuma sai al-khatima wanda yace za ta bi wallahu yuhdina bi husni al-fahmi wa bijtina wa bijtina al-thamarati al-ilm za mu ga cewa anan ya sa wani rubutu a jan abin nan a wanda yake da mai kala irin nawa Allahu yuhzina da kuma wabijtina i samaratil ilmi muna roƙon Allah ya sa mu sami yuhzina wato ya sa mu samu hazzi mu samu rabo bi husnil fahm da kyakkyawar fahimta wabijtina i samaratil ilmi kuma ya sa mu rabauta da tsinkan ƴaƴayen ilimi to wannan abin da ya saka a cikin baka din nan kamar yayi tadmin ne ko yayi abin da yake cewa at-tanas wato ya aro zancen wani malami ne ya zuba a wajen ko za a yi tunawa ga wanda suka karanta alfiya ta dan maliku da yake cewa wallahu yuhdina bi khairi sa'yin wa bijtina wa bijtina thamaratil wa'i wannan baitin ne ya ara wani wani zance daga cikin sa wama biha min wama biha min as-sawabi yurja'u ila alladhi lahu ar-riqabu tafda'u duk abin da ka gani min as-sawabi abin da yake daidai ya dace da gaskiya ya dace da ilimi a cikin littafin nan yurja'u a koma da shi ila allazi zuwa ga wanda lahur riqabu takhda'u wiyaya suke risnawa a gaban shi Allah ke as'aluhu al-ikhlas fil a'mal liwajhihi was-sidq fil aqwal Allah nake roko ya sa na zama mai yi don shi ya zama aiki na don fuskar Allah nake was-sidqa kuma shi nake roko ya sanya gaskiya fil aqwali a cikin maganganuna wa ma hawat min khata'in duk kuma abinda aka samu a cikin wannan waƙe na kuskure fa innani astaghfirullaha azimal minan to ni sufyan al-hakami ku sheda ina neman gafara Allah ubangiji wanda yake da baiwa mai girma minhu daga wannan kuskura wa minni wa min ash-shaytani wuqu'u kuma wannan kuskuren a sani daga gare ni ne kuma daga shedan ne hatman bila nukurani da ni Sufyan al-Hakimi da shedan muka haɗu muka wannan kuskura wannan ma tadmini ne wannan ma tanas ne da wani zance ba mu isharar zuwa gare shi wa alam bi anna Allah war rasula minhu bari'ani ata manqula an ibn mas'ud yace kuma ka san wannan kuskuran Allah man Allah madaukakin sarki da manzansa alayhi salatu wassalam minhu daga wannan kuskuran bari'ani sun barranta ata manqulan irin wannan zancen an cirato shi a riwaya an ibn mas'ud daga sayyidina abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud sahabi din nan abdullahi ibn mas'ud ibn ghafil al-huzani ɗaya daga cikin abin na asabiqun al-awwal min al-muhajirin wanda an san tarihin sa ba sai maimaita ba ya da wata kissa da ta zo a cikin littafin sunan abi daud da sunan al-kabir al-imam al-baihaqi wanda aka tambaye shi game da hukuncin mace wanda mijinta ya aure ta sai ya mutu ya batta ba tare da ya ambatan mata sadaki ba wurin laha sadakan amma sai ya mutu aka tambayi mas'udi aka ce shin tana da takaba da gado da sadakinta yace eh za ta yi takaba za a yanka mata gado kuma za a bata sadaqul mithli bayan da gaba da fatawar sai yace fa in yaku sawaban fa min Allah wa in yaku khata'an sai yace fa minni wa min ash-shaytani wa astaghfirullah min ibn sunni shi kawo wannan sunnar faɗan wannan zancen da za ka ga malamai hanyar suna amfani da shi ya ce idan kuskure ne daga gare ni ne da kuma shaidar in kuma daidai ne daga Allah ne da kuma sai Allah ya sa daidai din wani sahabi ya ce na shaida cewa ‘yar uwanmu mijinta ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada irin wannan ainihin fatawa game da ita ya ce sahihu sahiha sanadi da isnadi ingantacce yarwihi anhu musnidun an musnidi da isnadi wani daga wani alaihi ridwanu la aliyi Allah ubangiji ya kara wa ibn mas'udin yarda wa ala sa'iri sahabil mustafa khairil mala kuma Allah ya kara yarda ga sauran sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shine mafi mafi alkhairin tawagar mutane wa man ala minhajihim qad sara da kuma duk wanda ya bi tafarkin su wattakhadat tiba'ahum min manara wanda kuma ya riko da bin su a matsayin wato abin haske da ya rike Allah ubangiji ka samu cikin mabiyan su ka samu gama da duniya lafiya ka zuka iyayen mu da malaman mu ka gafarta mana zunuban mu wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah